أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai program da ake yi a duniya na al-islamul jadid sabon musulunci eh wanda bai sani mai sani sabon musulunci ake ta kokari a sa musulmi su hau kai da yawa ma an sa su sun hau da yawa sun hau silent ne kuma manufarsa shine a sa musulmi ya yi baran-baran da almahalicin shi shi ne kawai manufa an yi awa an yi wa ƙasashen duniya da yawa wadda aka soma riba a kanta ita ce saudi arabia a za ku gane kwanan ba ku gane ba na to wasu dai za su gane misali na farko ranar monday ne aka kaddamar da tun ɗin kwallon ɗin mata na saudiya ha? wai kuna so ku ce ba wanda ya sani ne? na? to tun ɗin kwallo na 'yan mata in saudiya so ko ana aka tsaya ma za ka gane ina aka dosa a daman wajen wuraren caca a saudiya yanzu ba su da suna da yawa an gabatar da kun san limamin harami na da aka sa ya je buɗe wajen caca? eh adil wani wani labarin ne nake ga muku alaikun huta na? eh to abinci ka sun shafi ma wai zai fito a cikin hollywood eh eh shi ne mamu adil shagwa ne eh yanzu ba ne shi ai amma akwai manufa wanda ake wa barna su ne na baya masu tasowa na dama ai su ba wai ba shiri ne yadda suke wai a shirye abin yake a tsare yake a jere yake eh sai mutum abinda suke wa mutane fata musamman musulmi shine abin nan ya iske dan adam mutum ya je lahira Allah ya ce masa kai ba ma musulmi ba ne ne a ce ba da kai ake ba har kafartun ba da imani ku Allah ce eh da kun yi musulunci amma daga baya kun kafirce Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye musifa ce babba kuma ba wai duk duniya ce kuma program ne na faɗa haka ne dai wannan ma bai sani bai ji kuma ma Allah ya san na faɗa na yawwa don umar kai baka sani ni na san da shi wallahi eh kuma yana na yana cin al'ummar musulmi kaman wutan daji kaman wutan daji rusa wa musulmi aƙida ta san musulunci ake a hankali hankali ya dawo yana wani abu da sunan musulunci zai dauka yana musulunci amma wani abu yake akwai sunaye wajen uku da suka sa masa islamul badil suke kiran shi a arabci ba irin musuluncin da su manzo Allah suka yi ba shine ba shi zamu yi ba an yarda tunda dai an gaba za mu iya fita mu ce mu ba musulmi bane na to bari a canza mana ni wani irin musulunci kuma daban eh za mu je za mu tafi Kano sai a samu a hanyar lafiya na? bulla kogi ta dannawa kaga sai mu wayi gari a wani gari daban ba inda za mu je ba shi yasa dole ne kula kuma in kun duba alqur'ani wuraren da Allah ya kira mutane ta su yi tunani su yi nazari su yi hankali yana da yawa Allah da san Allah shi ya san duk me zai faru Allah ya san duk me zai faru ba abinda Allah bai sani dan haka shi yasa ya kira mutane afalam takunu ta'qilun Allah cikin sote a sai ce wala adalla minkum jibillan kafiran sai ce afalam takunu ta'qilu shedan ya halakar da al'umomi al'umomi ba su yawa inji Allah ya mai da su yan wuta ce ku ba za ku yi hankali ba ku ba za ku tsaya ku yi tunani ba kuma da musulunci da manzan Allah ya yi da shi za mu shiga aljanna jama'a eh da musulunci sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina Usman sayyidina Ali shine zamu yi mu shiga aljanna ba wani sabo zamu yi ba eh da haka Allah ya tsare mu da wannan sar ha a ni na kawai shine tunani ma ne kan zo na mutu ban gaya muku ba shi ne na gaya muku ai wani abin ba abin da za ka iya yi sai dai kai idan aka ce ma zo ka nan ka ce ba zan bu ba yawa don ba abin da ka iya sau da abu ne wanda yake da faɗi amma dai mutum ya san da shi kuma abubuwa wato suna da yawa kuma an shigo an shigo da da hikimomi ne da dabaru masu yawa kuma limama ake so a kama eh da aka samu liman shi kenan an samu al'umma eh da aka liman ya gane shi kenan bi ma'ana in ya bace sai batar da mutane kaga an samu sauki Allah ya tsare eh amin eh amin amin amin amin Allah ya tsare mu gaba daya eh Allah ya musiba sai mai tinkara kuma duk wannan yana gwada ma yanda lamarin duniya yake tafiya kuma za ka ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito karara da yake a ƙarshen zamani za a yi kaza za a ba abin da bai faɗi ba eh za a yi kaza amma manufar faɗin shi ne kai kar ka bari guguwar ta cika ni kar na bari ta ci ni ai ba ya ce abin da ya faɗin sai ya faru in yanzu ka ko tatsuniya ka shirya katsuniya shekara biyar baya kace saudi arabia za ta zama halin da take ciki yanzu mutum zai ce magarya ne yanzu ana disco ana rawa ana fati ana hannu diki fati yawa kuma wani gagarumin shiri da ake yi shine za a bude shan iska a saudiya yadda turawa yadda ake zuwa ingila yadda ake zuwa dubai na su ma za a bude suna so su zama daidai da mutane to mu abin da ya dame mu ai ba maganan wai su ba ne mu abin da ya dame mu makka da madinan mu na manzan allah mu sallallahu alaihi wasallam sallah shi ne ya dame mu ba maganan su ba su kan na ruwan allah dan allah fa man sha'a falyumini wa man sha'a falyakfur na ba ruwan Allah ba wani mutum wanda in yayi kafirci wai zai zai zai zai wa Allah wani abu ba komai in duk duniya muka zama kafirai ba abin da zai faru illa Allah ya zuba mu a wuta ba wani abu Allah yana da mala'iku idan ibada yake so suna yi mar su ma baya bukatan tasu bare mu tunda Allah ya yi akwai mala'ikan da Allah ya halitta tun da ya halitta ke sujjada bai tashi sai tashin kiyama ko wanda ya ruku'u ko masu tasbihi sai dan ni ban yi ba sai ne misali da nawa ma guda nawa suke da haka Allah inna laha laganiyyun anil alamin eh ta ga mana mawadaci ne bai bukatan wani abu kuma ya ce ina hasantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kanku kuka wa inji Allah wa in asatum falaha in kuka ƙi kuka munana kan kuka cuta don ku za ku shiga wuta Allah ya tsare gaskiya ne na limamai alhamdulillah wani balarabe ne ma ya yi bayani kwatankwacin wannan ya aiko musu a so sun sani sun sani abin da ya yi yana yana da faɗi wata abubuwan ma ana ɗan malam ya ci shuwa ake yi saboda yanayin abubuwan amma da wannan ba zai hana duk a faɗaka na a halin da ake ciki ba Allah ya tsare ku. Alaikum salam. intafet intafet intafet su ma wata ƙungiya ce masu zaman kansu wanda aka ƙirƙiro su saboda a yi wa musulmi illa wannan shi ne gaskiyar magana wato domin manufar da suke da ita duk da cewa su ma ba sa bayyana manufarsu abinda suke nuna cewa ana so a zauna lafiya na tsakani wanda kowa yana son a zauna lafiya na inda suke fitowa kenan cewa suna so ne da musulmi da kirista a zauna lafiya hasali ma ba dalilin da yasa da musulmi da kirista za su yi fada misali ai addini ba ba ba na fada bane lokacin da aka yi na sahabbai da su kowa ya san me ya faru amma wai haka kawai ai fada sai dai ana hada fada mu a filato muna da labarin yadda abubuwa suke faruwa kawai masu hada fada don su yi wani abu amma yadda suke fito cewa da ni da kai musulmi mu yadda cewa dukanmu addini ɗaya muke yi mu yadda cewa kawai ma mu yadda kowa ma zai shiga aljanna eh shine concept din na shine abin da ke ciki karkashi ka yadda to ana nuna a musulmi shi yasa za ka ga yanzu yaran mu suna tashi suna ɗauka ai duk Allah ma ɗaya ake bauta eh kawai bayan Allah ya gaya mana a musulun a Qur'ani yana cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah yace duk wanda yayi wani addini wa musulunci Allah ba zai karba ba kuma a lahira yana cikin yan wuta inji Allah don ka zo kana faɗan opposite ɗin wannan magana me kai matsale ta Allah radda ne su suna nan irin waɗannan font ɗin da yawa da yawa suna shigowa hankali yanzu suna da maganan gado matan mu ake ta bura musu iska cewa kamar musulunci bai musu adalci ba eh ya za a yi a ba mata miliyan ɗaya a ba namiji miliyan biyu ai ta ma tana da yanci idan mata wawuya ce sai ta gane haka shikenan magana ta kare an taba sa wata mata ina jin daga Niger ne a radio ina jin ko America ne tana ta bayani sai gaskiya za a tsaya a duba eh za a duba lalle ba a wa mata adalci na kwarai da gaske kwarai da gaske kwakyara da yawa da ake kafin zuwan musulunci ai musulunci mata ya sama yanci amma sun sun sani da gangan suke yi tana ta magana fa tana cewa zai za a duba ba a yi su adalci ba ka san to in ka tambaye ta waye bai muku adalcin ba a to Allah ne ya raba gado ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar mana raban gado ba shi ma haka aka kawo masa a sauke yusikumullahu fi auladikum Allah ya ce li zakari mislu hazil unsayi haya ce ba wai hadisi ba bare wani ce ma na da rauni ko a san wa ruwan so ba to kaga in maka cewa ba ya adalci ba waye kake nimi bai adalci ba kuma kun ki faɗa karanto to haka suke wallahi suna nan point iri da yawa suke ta sa musulmi kawai sai zama kafiri silently dan mu duk wanda ya kare ta Allah ya rida eh mu Allah ko me mana daidai ne yau ko me yace yau Allah Allah ya ji kan Allah ya ji kan wani abokin aikin mala abubakar ya rasu da tare muke da shi a national mosque shi ma mataimakin liman ne wata rana ya ce mu malam na gode Allah da bana jin turanci wala ya rasu na ce masa ne ce ai yana gode Allah da ya sa baya jin turanci eh na ce me ya faru ma ce a ce yanzu kaga an tura masu jin turanci wani taro sai ce yanzu kaga da ina jin turanci da da ni za a je wannan taro sai ce wallahi a ce rashin jin turanci ma ya na ya rasu saboda ba shakka akwai wasu abubuwan da in kana jin turanci za a fi harka da kai eh kaga mu da ba ma jin turanci mun hulla alhamdulillah eh Allah ya tsare mu wallahi kuɗi suke bawa da gaske na sani sosai sosai kuɗi sosai sosai eh kuma gashi kaga malami bai da kuɗi an ba shi envelope na dala kaga sai inda Allah ya yi na نعم نعم to na katse ka ba yayanku ba yanzu ku da kuke sallah a jami'i mutum nawa ya san juna nan mutum nawa ka tambaya malama sunan wannan wani kun shekara kuna jami'i da shi na na har mutum ya mutu ma baka san ya mutu ba wanda sai Allah ya tambaye kofa akan wannan yana cikin manufar zuwa masallaci da Allah ya ce a ringa zuwa ba haka Allah ya ce a ringa jami'in sallah ba na alaikum salam na'am na'am na'am نعم نعم ai ai ai tsiyaman ba ma baki ba nace ma yan garin ma mutum ne kun ce kun shekara da shi kuna sauwa amma baka san sunan shi ba na ni ma ban sani ba ai magana eh ni da nake jiya muku baya ma ko da kuke ganin juna ai abu malam sai dai Allah ya gyara mana eh akwai gyare gyare da yawa da lalle muna bukatar sa ha gyara wanda ya kawai na yanda ake fara gyara yanda za ka yi ka tashi yanzu ka tafi gida ba hanyar gidan ku za ka kama ba yawa na musulmi to a ina ne a can ba ne a ina ne aka yi haka a ina aka yi ko dai kawai a wani waje magana to gaskiya ba dai elbelebe yan balebe ai wannan kuma nasiha ya daina na shi musulmi ne ai akwai to wannan duk aikin interfet ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne musulmi musulmi ne kuma zai zama musulmi tunda ai mu iya annabi isa a wajen annabin allah ne yau iyakarsa kenan na bawan allah ne kuma manzan allah ne abinda muka sani iyakar matsayin annabi isa a wajen musulmi na annabi isa ba allah bane ba dan allah bane ba ɗaya da ukun alloli bane na annabi isa ba a gicciye shi ba amma duk wanda ya faɗi wannan duk da wannan akwai wannan labarin a ciki kamar ya yarda da abin da suke faɗi matsayinsa na annabi isa a wajensu wanda yake duk musulmin da yarda wannan kuma kafiri ne haka dole a kula Allah ya tsare wa alaikum salam da kyau ok a taro kuɗi na
malam ko sai kashe ya
a wani gari ne a kaduna na malam na lallai to sai da na- musulmi musulmi ne to sai muke kiran shi ana neman tsammanin musulmi wato don kattace ba kattace faɗa ko jiya kika ce ka ce kun ba an masa kuɗi kuma sai zai ɗauko gawa ko ka yanzu abin na kwabewa abubuwa yana irin ya wuce ta hankali gaskiya ne to kana wannan kaji wannan kaji akwai labarai marasa daɗi fiye da wannan wallahi da shi kwarai da gaske kwarai da gaske a kaduna shi ma Hmm, na ji na akan magana na yanzu a gari kama a gari na akwai sanannen limamin da ake cewa ɗan kashe ne eh to ba nauyi a kan kwamiti na imam da ko limamai ko ku tsige shi ko ku dawo da shi da hanya kuma tsohon labarin ne gaskiya ne labari na san nan shi za a fara gyara na bar shi ɗari bisa ɗari ba sai kun ji ba cewa ya yi a nan abuja akwai limami wanda an san shi cewa ɗan interfet ne ko magana ce tsohuwar magana ya ce to yana ga akwai bukata a yi masa nasiha ko kuma a cire shi a so mu gyara daga nan ina jin magana ke sai ce to an san magana kuma ne yawan masu san magana Mm. Eh, eh, abun abun Allah dai sauki Mm, Allah ya sauki Mm. maganar da malaye na na wato lalacewa ko taɓalɓacewar tarbiyya wallahi akwai labarai da yawa kuma ba wai labarai ba ne abubuwan da suke faruwa yanzu ba su da kyau abin da ya shafi ɗaya da iyaye abin da ya shafi iyaye kaga dai abin da aka sani da uba da ɗa shine tausayi uba yana jin tausayin ɗansa ɗa yana jin tausayin mahaifinsa to inda za a ce ma wai uba zai iya kashe ɗansa ka san an shiga wani yanayi na ko a ce ma ɗa zai iya haɗawa a zo a kashe ubansa ka san kan Allah shakka an shiga wani babi wani babi daban amma maganar shekara goma kan insha Allah har za a fita eh eh eh ba za ka iya wato ita tashin alkiyama iyakan mu Allah ya bar mu da alamunta ne amma ba wanda ya san lokacin da za a yi sai Allah eh za a yi hasashe amma dai ka ce ta kusa ka faɗa wannan kanka ɗaya don Qur'ani ya gaya mana itkarabati sa'a in ji alqur'ani damantin ma zamana akai zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar tashin kiyama ce yace barin sa duniya ma alamar tashin alkiyama ne yace ga wasu manyan alamu ya faɗa da za su faru kuma ga sunan duk muna gani duk kusan sun bayyana wanda suka rage manya manya ne guda takwas ko guda bakwai su kuma idan suka bayyana ma ba sai amma wani bayani ba ko ofis ba ka ƙara zuwa na nuhun ko kasuwa ba za ka je ba na Ah, to in ya juji in ya juji suka fito wace kasuwa za ka ya juji ya zo ka gani su wannan daman na lokaci ne na gaba ɗaya duniya ta hargitse eh Allah ya tsare mana imanin Mm, Allah ya tsare Allah ya kiyaye alaikum salam na'am agent ne agent ne nasu wato za ka tausaya malaman saudiya akwai malamai mutanen kirki a saudiya akwai bayan allah suna nan amma an an rufe bakinsu ne an rufe bakinsu da an su ma har da kisa wasu ma har da prison wasu ma har kawai inda kana son sai dai ka ji shiru sai ka huta eh daman sai da suka yi duk sai da suka yi duk sun san wannan matsalolin sai da suka kange su yawa su sassan na? amin amin ai ai malam Allah ya sauke na'am abun Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye wa alaikum salam da yake faruwa zaka ce to ai garan mu mu da ma akwala ne gaskiya ne ya daga zuwa mana suna su barkaji program ne wanda yau shekararsa kusan hamsin da hudu aka shirya Mm. eh wace aka yi walwa ne na farko ko na biyu na farko ko na biyu wasu dan tsumi ƙwarar da gaske na ga amin tsayin sai mu gyaggyara yanzu yawa muna daidai mu gyaggyara shi mutum ya gane ma kuskuren shi ai rahama ce Eh, a ce ba sai mutum ya ji shi a kabari bai gane kure ya ce mutum ya gane kabar- kuskuren shi a duniya na ai rahama ce Allah ya shirya da mu salamu alaikum